بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة sha shida ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da uku ga watan mai 1996 a sheikh suleiman ya ce qala rahimahullahu a sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ya ji kanshi ya ce qala ahmad imamu ahmad ya ce haddasana muhammad ibn ja'farin haddasana aufun حدثنا حبان بن العلاء وحدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن قال الحسن rannatu aw rinnatu shaitan isnaduhu jayyidun a sheikh suleiman ya ce kala rahimahullahu muhammad ibn abdul wahab allah ya ji kanshi mai littafin kitabut tauhid ya ce kala ahmad imamu ahmad ya ce haddasana muhammad ibn ja'far muhammad dan ja'far ya ba mu hadisi shi kuma ya ce haddasana aufun ka'ida ta malaman ilimi na hadisi in suka sa sa'un da nunun da alif baki suna nufin haddasana in suka sa alif da alhamza a saman shi da nunun da alif baki suna nufin amba'ana ko akhbarana mun gane wannan ko sai ce haddasana aufun haddasana habban ibn ala wa haddasana qutn ibn qubaysa an abihi qutn ibn qubaysa yace mahaifin shi qubaysa yace annahu sami'a annabiy sallallahu alaihi wa sallama qala ya ji annabi yana cewa innal iyafata wat tarqa wat tira al'iyafa shi ne ainihin wato abin da bahaushe yake kira kuciya an yawa na kuciya ya baggari to laraba suna da wata ɗabi'a da zaran kaga kuciya ko tantabara ko wani tsuntsu ya sauka a gidanka sai ka camfanta gwargwadon irin matsayin da kuka ɗauki wannan tsuntsu ɗin kamar misali mujiya dabba ce tsuntsu ne mai bakin jini a wurin bahaushe da sauran makamantansu ko to da ka ga kamar mujiya ta sauka gidanka sai kai sauri ka kore ta saboda ka camfanta mai yiwa wani abu aka yi maka to shine annabi yake cewa aka kamar da aka ce ala farbi annal hadith la yasah yace innal iyafata al iyafa shine irin wannan korar tsuntsu din wa tarqa da bugun kasa wa tsira da kuma camfi min al jibti wannan na daga cikin bautar gunki yana daga cikin sihiri qala aufun aufu yace al iyafatu zijru tayri shine gwartaka tsuntsu kaga tsuntsu ya sauka gidanka sai ka kore shi saboda ka camfanta wai sauka shi zai haddasa wani abu a gare ka والطرق abinda ake nufi at-tarq al-khatt yukhatt fi al-ard irin zanen kasa din nan da ake kaga yana zana kasa yana girgiza kai yana boka kenan mai duba to irin shi wal jibti da kuma al jibti shi kuma ainihin wato yace ainihin qala al-hasan hasan sai yace rannatu shaytan ma'ana sautin shaytan ne ma'ana sihiri da makamantansu isnaduhu jayyidun sai yace isnadin wannan ainihin wato hadisi jayyid ne to wannan hadisi akwai ainihin magana dangane da ingancin shi bainal mutaakhirina wal mutaqaddimin sahihiyar magana wannan hadisi da'ifi ne gaskiya bayani yana nan cikakke a ainihin takhrijin da shi wannan malami yayi bayan ya gama bayani akan sai ce wa fi sanadihi maqal akwai magana ainihin game da isnadin shi to da kuma takhrijin riyadu salihin na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka je ka samu za ka ga cikakken bayani ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أما أبو داود دا نسائي دا ابن حبان سن رويتو شي ابن حبان أتكي لتافن شاء الصحيح مسند دين سكا رويتو كوي معنا إيا مرفوع دين سكا رويتو شوى إن الإيافة والطرقة والطيرة من الجبتي إيا إن دي رويتو كينان بيتي قال أوفن دنبا أتكي واتر رواية تاسو شرح شين معنا شين دنب قوله قال أحمد ديتي أحمد ياتي دنان waye Ahmad din nan huwa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal shine al-Imam Ahmad dan Muhammad dan Hanbal wa Muhammad ibn Ja'far Muhammad dan Ja'far din nan malamin Imam Ahmad huwa al-mashhur bi gundar shi aka fi sani da gundar zaka ji ana karatu zaka ji haddathana shu'ba haddathana gundarun al-huzali al-basri mutumin kasar basra thiqatun mashhur amintaccen mutum ne sihararre ne ma'ana malaman hadisi sun san shi sabtun fi shu'ba shi ya tabbataccen almajiri ne game da shu'ba ma'ana duk abin da yazo ya ce shu'ba ya ce sai malamai su ce ai an yadda hatta faddalahu ali ibn al-madini fihi ala abdurrahman ibn ibn mahdi har sai da ali ibn al-madini ya ce ai in ma riwaya ta zo daga gundar daga shu'ba ta fi karfi fiye da riwayar da ta zo daga abdurrahman dan mahdi daga ainihin gundar ma'ana abdurrahman dan mahdi da shi da gundar dukkansu almajiran shu'ba ne amma riwayar gundar ta fi karfi daga ainihin shu'ba fiye da riwayar abdurrahman dan mahdi bal aqarra lahu ibn mahdi bidhalika shi kanshi ibn mahdi din ma ya tabbatar da cewa wana ko da yake makarantar mu daya amma abin da ya faɗi game da malamin mu shu'ba ya fi ƙarfi fiye da nawa kaga adalci kenan mata sanata 60 wa 200 ya rasu a ainihin shekara ta 206 to haka yazo a cikin wannan littafi taysir al-aziz al-hamid amma a cikin tahzibut tahzib na ibn hajar da kuma khulasatut tadhhib abin da ya zo cewa sanata salas wa tis'in wa mi'a au arba wa tis'in wa mi'a shekara ɗari da casa'in da hudu ko ɗari da casa'in da uku haka ya zo cikin tahzibu tahzib amma anan sai zo da cewa shekara ɗari biyu da shida kaga akwai bambanci bambancin mai tazara kamar na shekara ainihin goma kenan tsakanin wannan tarihin da wannan a wannan nuska haka ya zo ko to shine ainihin sahih kenan cewa ainihin sanata salat ko wa tis'ina wa mi'a ko to wannan shine wa aufun auf kuma huwa ibn abi jumaila shine auf dan abi jumaila bi fatihil mim ay wa mim fataha jumaila al-abdi al-basri mutumin kasar basra al-ma'ruf bi auf al-a'rabi aufin al-a'rabi haka aka fi sanin shi auf al-a'rabi thiqatun yace amintaccen mutum ne mutumin kirki mata sanata sittin aw sab'in wa arba'ina wa mi'a ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da arba'in da bakwai ko da arba'in da shida walahu sittun wa samanuna sana yana da shekara tamanin da shida kaji haka malaman hadisi wai nan a tattakaice ne da zaka koma ta habibu ta habib kana karatu da kaga tarihin waɗannan malamai wa hibban ko habban bin al'ala huwa bi tahtiya a karanta shi da tahtiya ba mai ɗigo ɗaya a ƙasa yuqalu hayyan ibnu muharib kuma ana iya cewa hayyanu dan makharib abul ala al-basri yace maqbulun to malaman hadisi in kaji sun ce maqbulun ba wai za ka ɗauke shi a fassara shi na maqbul na larabci cewa maqbul za a karɓi riwaya shi ba a an suka ce maqbulun suna nufin in yana da ainihin mutaba'a idan shi kadai ya ruwaito ba za a karɓa ba amma in an samu shi da wani suka ruwaito sun yi iri ɗaya za a karɓa abinda malaman hadisi suke nufi da makabul kenan shi yasa alfazul jarhi wat ta'dil in baka kware a cikin ilimin hadisi ba sai ka ga al'amura sai su zo sai su faɗi kalma kai sai ka zo kana fassara da larabci sai a zo ana maka dariya an san cewa kai jahili ne kawai amma kai naɗin rigan malanta mun gane wannan ko zaka ga sun zo sun ce fulanun tawilul lihiya wani yana da dogon gemu duk sanda kaji ana tarihin malamin hadisi aka ce fulanun tawilul lihiya to akwai magana akan shi mun gane wannan ko fulanun muqarabul hadis fulanun hatibul laili wani mai yiwu ice da daddare ne din mai yiwu ice da daddare zai hado da kowane irin ice ban kaura yake kenan to in kaji sun ce fulanun hatibul laili wani yana yiwu ice da daddare ne ai fulanun hatibul laili wani mai yiwu ice da daddare ne suka ce gare shi to da irin waɗannan kalmomi din sai ka je ka karanta alfazul jarh wa ta'dil ko menene menene suke nufi da kaza menene suke nufi da kaza menene bambanci tsakanin a ce fihi dha'afun da a ce fihi linun me bambanci tsakanin a ce ainihin hadisin da'ifun da kuma hadisin fihi dha'af duk sai ka je ka yi karatu tukuna karatu zunzurutun karatu fa in mutane sun ruɗe ka sun ce kai malami ne kai ka gwada ka gani kai ka fara ɗanɗana ilimi kai ka san haka ake yin malanta ko kuwa kawai sai a same ka saboda kai ɗan ƙungiya ne ko kana ɗariƙar su ko kana mara mazhabin su shikenan sai a ce ai wani babban malami ne ai profesa kenan kai kuma ka san baka san komai ba saboda haka sai in an ruɗe ka kai karka ruɗu ka bincika ka gani kai ka fara ɗanɗana ilimi haka ne yadda ake faɗi ɗin ko kuwa wa kafan bi fatahatayn yace za a karanta shi da fatahatayn ma'ana kafanu ba kamar na karanta abin nan qutun ba abu sahala al-basri ya ce saduk kaga wannan kuma saduk ma'ana an kaji sun ce saduk to irin abin da bahaushe yake cewa dama dama din nan mutumin kirki ne amma ba za a ce mutumin kirki kai tsaye ba sai a ce da dama dama saduk ai fulanin sadukun wani sai a ce to da dama dama to hadisin shi sai zama hasanun kenan amma dan gaga mutum makabul kawai haka to hadisin shi da'ifi ne illa indal mutaba'a ka karanta ainihin muqaddama ta littafin taqribu tahzib na ibn hajar al-asqalani rahimahullah qawluhu an abihi da yace daga mahaifin shi din nan huwa qabisa mahaifin nashi shine qabisa bi fatihi awwalihi ayi wa farkon fataha a ce qa wa kasr al-muwahhada badin mai digo daya ai mata kasra a ce qabi ibn al-mukhariq dan al-mukhariq bi dhamm al-mim a karanta shi da yi wa mimin dhamma a ce mukhariq wa takhfifil mu'jama wannan ainihin wato kha shi kuma a ainihin wato khaffafa shi a sanya mishi ainihin wato fataha kawai ka a sashar da ka ce mukhariq sai a ce mukhariq shine takhfif din abu abdullah alkunya shi kenan baban abdullahi alhillali sahabiyun sahabin annabi ne nazal basra ya sauka a ƙasar basra radiyallahu ta'ala anhu qawluhu innal iyafata da yace kurar tsuntsu wa tarqa da bugun ƙasa wa tsira da kuma canfi min aljibiti yana daga cikin sihiri qala aufun al'iyafatu zajru tayr aufun din mai riwaya sai ya fassara yace abin da ake nufi da iyafa shine kaga tsuntsu ka kore shi saboda ka canfa shi هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال أوف وهو كذلك يتي ما لم يد داما بما أوف با ثم فسر كما يد أوف يا عينهم فسر يتي كما هكا فسر تكر دي ديني kala abu sa'adat abu sa'adat ibn al-asir kenan duk sanda kaje ya ce abu sa'adat abu sa'adat ya ce sai kaje ka dauki littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith kamus din malaman hadisi kenan yace al-iyafa zajru tayri shine ainihin korar tsuntsu yi wa tsuntsutsawa wa tafa'ul bi asma'iha da kuma ainihin camfantuwa da sunayensu mujiya ta sauka gidanka ka ce wani bala'i zai faru gare ka kaga faratan tabara ka ce alheri zai sauka gare ka kaga kuciya ka ce za a kore ka daga garin to yin haka din haramun ne a cikin addinin musulunci wa aswatiha ko kuma sauti kawai in ka ji kanariya ya kuka sai ka ce to me yiwa an yi maka mutuwa ko in ka ji kaza duk wani kukan tsuntsu da ka ji wai sai ka faɗi wani camfi aka ce duk wannan ba daidai bane wa mamarriha ko wucewarsu kana zaune a tsakar gida kawai sai ga mujiya ta zo ta gilma da gidanka da daddare sai ka ce yau barayi za su shigo gidanka duk wannan camfin to ba daidai bane sai yake cewa wa huwa min adatil arabi kasiran yace wannan al'ada ce ta larabawa kuma tana da yawa a cikin larabawa wa huwa kasirun fi ash'arihim yace wannan yana da yawa a cikin waƙoƙinsu za ga laraba suna camfanta irin waɗannan a cikin waƙoƙinsu don a cikin waƙoƙinsu ake fahimtar tarihin su gaba ɗaya sai yasa sayyidina ali yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum yace ku rinka karanta waƙoƙin larabawa yace a nan ne za ku samu kundin tarihin su kenan su ba sa rubuta tarihi su aje wani dan wane wani uban shi yayi kaza wani uwan shi tayi kaza a'a sai dai a waƙe ake ganin wane shine dan wane wane uban wane ne wane kwarto ne wane kaza ne kowa a haka zaka ga tarihin su duk waɗannan larabawa su imrul qais sai an tara su zuhairu su wane ne duk in ka ɗauke su shu'ara'ul jahiliya din nan da duk wasu abubuwa da ke faruwa ba sa rubutu zube haka su yi shi a matsayin comprehensive ko essay suna ba da labari a'a sai dai a waƙa duk halin da suka shiga a waƙa za su ainihin bayyana wata ran imrul qais ya waye gari babu ko kwabo babu karin kumallo ba wanda zai taimake shi ya fito sai ga kangayen gidaje haka ce ala im sabahan ayyuha talalul khali wa hal ya iman man kana fil usr al khali wa hal ya iman illa sa'idun mukhalladun qalilul humumi ma yabitu bi aujali yace barka da asuba wai gini yake wa magana kangaye ne fa haka ce barka da asuba yanzu wa yake jin daɗi a wannan zamani sai wanda ya waye gari ba ya cikin bakin ciki yana da na karin kumallo yana da kaza yana da kaza ma'ana yadda wannan gini ka ce haka imrul qais ya waye gari yau matsiyaci to dukkan su suna cikin damuwa ke to duk irin waɗannan tarihin nasu gaba ɗaya zaka samu akan ainihin a cikin waƙoƙin su ne mun fahimci wannan ko zuhair yake cewa wa man ya'i samanina haulan la abalaka yas'ami daga nan sai aka fahimci sanda yake wannan waka shekara shi tamanin yake cewa wallahi sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish samanina haulan la abalaka yas'ami yace wallahi duk wanda ya rayu shekara tamanin yace na rantse da Allah sai rayuwa ta gundure shi sai aka gana ashe lokacin shi ya shekara tamanin ne rayuwar ta gundure shi yana bayyanawa ne amma sai kau da zamirin kamar ba a kan shi ba to ire-iren duk wasu al'amura nasu kana iya samun su a cikin ainihin waƙoƙinsu ne yuqalu ana cewa afa ya'ifu aifan idza zajara wa hadasa wa zanna idan mutum ya wartaki tsuntsu ko ya yi tsammanin wani sharri game da wani tsuntsu ko ya zaci wani ainihin alheri game da wani tsuntsu sai a ce afa ya ifu aifan afa fi'li madi ne ma'ana ya yi tsammani ko ya yi zato ya ifu yana zato aifan ai hal kenan qauluhu wa tarqu at-tarq din nan da yace al-khattu yukhattu fil ardi hakaza fassarahu aufun ya ce zane irin waɗanda bokaye da 'yan duba suke yi a ƙasa ɗin nan ya ce haka auf ya fassara shi wa huwa tafsirun sahihun fassara ce mai inganci wa qala abu sa'adat kaga malaman hadisi kafin ka ji ya faɗi littafi kamus duk inda zai fassara hadisi sai ka ji ya ce qala abu sa'adat abu sa'adat ya ce ibnul asir malaman hadisi komai suna da yadda suke shi yasa sai a zo in aka karantar da kai darasi akan kaza sai an gama maka darasin kakaf sai a ce ga littattafan da ake siye ga littattafan da ake karanta ga littattafan da ake bincike shi yasa duk inda muhaddis yake sai kaga ya kware wajen sanin littattafai akan kowane fanni saboda me saboda in a gama karantar da kai a ilimi akan illa misali na hadisi sai an gama ka fahimci illa eh ka fahimta eh sai a ce ga littattafan da ake koyan ilimin illa a ciki gashi gashi gashi ga littattafan da suke bayani akan hadisai masu illa gasu gasu gasu shi yasa sai ga malamin hadisi ya tattara littattafai da dama mun gane wannan ko Allah ya shiryar da mu wa qala abu sa'adat huwa darbu bil hasa yace shine ainihin wato waɗanda ke zuba tsakoyi a gaban su allazi yaf'aluhu nisa wanda yake mata suke yi to mu yanzu ai hadda maza ko mazan ma sun kwace wa mata irin waɗannan abubuwan tsakuwa kaga ya dau wannan ya sa wannan yana girgiza kai yana haka ya dau wannan ya sa nan ka je ho kuɗi da yawa ya baka amsa mai kyau in ka je ho kaɗan shikenan qultu sai ni a Sheikh Suleiman nace wa ayyan ma kana fa huwa min aljibt yace ko ma dai wani iri ne ko matan ke ko mazan ke ko da tsakko ko da zanen kasar yace yana daga cikin aljibt yana daga cikin sihiri wa amma tiyara fa sayati alkalamu alaiha fi babiha insha Allah ta'ala canfi kuwa za a zo akwai babi na musamman za a zo a yi magana akai in Allah madaukakin sarki ya so mun fahimci wannan da kyau ko zai zo zai tattauna mas'ala akan ainihin canfi a nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala don kasancewa wannan littafi taisirul aziz hamid duk mas'ala ta tauhidi ɗaya bayan ɗaya babu wadda bai taɓa ta ba ko da daidai da sadara biyu sai da ya tattauna ta don kasancewa ana buɗe maka hanya ne ta neman ilimi to duk abin da ya shafi tauhidi da dukkan fannonin shi sai da ya taɓo shi gaba ɗaya tauhidi na salaf da tauhidin asha'ira da batattu duk sai da ya tattauna a kai yanayi yana nuna maka kaza daidai ne kaza ba daidai bane to bude maka ilimi yake kai kuma sai ka taya sai ka je ka yi bincike to wani lokacin kuskuren da ake samu shine sai zama wanda zai karantar da kai littafin shi kanshi bai fahimci littafin ba sai zai fasara maka wani abu sabanin yadda mai littafin yake nufi kaga ya gurgunta maka neman ilimi akan wannan to in aka zo har abada kai da fahimtar wannan mas'ala din in aka zo sai a fassara maka inna ruqa sai a ce maka ruqa shine tofi yaushe zaka fahimci karatu har abada an fassara maka ruqa da cewa tofi ba za ka fahimci karatu ba aka zo aka fassara maka attiwala attiwala sai a ce maka tsafi yaushe za ka fahimta a'a wannan ma'ana attiwala wani bangare ne na tsafin ba tsafi bi umumihi ba mace ta asirce mijinta ko miji ya asirce matar shi ko saurayi ya asirce wata budurwar shi ko budurwa ta asirce wani ainihin saurayi nata shine kadai abin da ake nufi da attiwala dama aka fassara maka shi da umumin cewa tsafi kaga ba za ka fahimce shi hakikanin yadda ake nufin shi ba to shi yasa ko menene sai ka samu wanda ya san shi ya je ya karantar da kai in ba haka ba haka zaka zauna kai baka fahimta ba kuma a cikin bakin ciki zaka rayu kuma ka mutu cikin bakin ciki kana kwafa qauluhu min aljibti da yace ai min a'mali sihiri duk waɗannan al'amura ayyuka ne na sihiri qala alqadi alqadi yace ko dai zama alqadi iyad ko kuma wani cikin ainihin alƙalai waɗanda suka shahara waɗanda ake kiransu da alƙali sai ka samu cikin kowace mazhabi akwai wanda suke kira da alqadi a cikin wannan mazhaba mashhurin mutum aka ce alqadi a malikance to alqadi iya ko nawawi kaje yana sharhin sahih muslim sai kaje ya ce qala alqadi yana nufin alqadi iya dan yana nakalto nashi sharhin ne na muslim daga cikin sharhin ainihin da imam abin iyad imam iyad a cikin nashi sharhin wal jibtu fil asli al fashlu alladhi la khayra fihi yace asalin abin da ake nufi da jibt shine aikin da babu alheri a cikin shi sun mastu'ira lima yu'badu min dunillahi sannan sai aka da ana aran wannan kalma ana amfani da ita ga duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba sai a ce wannan abu ya zama ainihin aljibt walisahir wa sihir dan sihiri ma sai a ce mishi ainihin wato da dan sihiri da boka da mai asirce asirce sai a ce mai ya zama jibt haka sihirin shi ma sai a ce jibtu wa qala tibi tibi shi ma ɗaya daga cikin malamai da suka yi sharhin bukhari ne yace min fihi wannan min din da tazo da aka ce min al-jibti akan min din zai magana yace imma ibtida'iyya aw tab'idiyya ko dai ta zama min din nan ibtida'iyya ce idan ibtida'iyya ce sai ka fasara da cewa min al-jibti waɗannan ayyukan dukkanin su suna daga sihiri ne sai ka ce sihiri ne karka ce suna daga sai ka ce waɗannan min aljibiti sihiri ne ibtida'iyya kenan idan kuma tab'idiyya ce sai ka fassara da cewa min aljibiti waɗannan suna daga cikin sihiri ashe ba su kadai kenan ba shine ma'anar bambancewa da ibtida'iyya da tab'idiyya din fa'al al-awwal al-ma'ana at-tiyara nashi'a min as-sahir akan fassara ta farko cewa ibtida'iyya ce to sai a fassara da cewa ma'ana shi canfi abu ne wanda yake daga ainihin dan sihiri wa ala sani المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة akan fassara ta biyu kuma cewa tab'idiyya ce sai a ce ainihin shi canfi yana daga cikin kaɗan daga cikin ayyuka na sihiri da bokanci sai a zo za a tattauna magana akan bokanci kaga ɗaya bayan ɗaya duk al'amura makon da ya wuce ai ka je mana magana akan nau'o'in sihiri ko ya wayar da kanka akan duk al'amura ya ake iya gane wana wali ne ya samu walittaka shi ne ta hanyar biyayya ga Allah ya ake ake iya gane cewa wane kuma ya samu ainihin abin da yake kira karama ne ta hanyar tsafi da asirce asirce di ya zo ya bambance to zai zo kuma na gaba zai bambance maka yaya boka ya ake gane wane boka ne yaya ayyukan boka suke yaya duk za a zo za a yi bayani bi iznillahi aw min jumlati ibadati ghairillah ko kuma a ce ainihin shi canfi yana daga cikin abubuwan da suke bautawa wani Allah ne ai ashirk wato shirka yu'ayyiduhu qawluhu fil hadith al-ati abinda zai ƙara karfafa wannan shine abin da yazo a cikin wannan hadisi gashi wanda yazo da cewa at-tiyaratu shirkun canfi shirka ne shi yasa duk wanda ya canfi to yayi shirka to amma shirkar wacce iri shirka ce wadda take mukhrijun min al-milla ko mukhrijun alal milla sai ka fahimci lafazin mukhrijun min al-milla ko mukhrijun alal milla canfi sihiri ne mukhrijun alal milla la min al-milla ma'ana inda zaka ce in na fito na game da makaho kaza kaza zai faru sai a ce kayi shirka amma shirka ce wadda bata kai ta mai da kai shirkar da za ta dawwamar da kai a wuta ba ma'ana karamar shirka kenan da kafirci da shirka da duk waɗannan al'amura nifaqa da makamantansu kowanne sun karkasu akwai wanda yake kafirci ne kafirci mai tabbatar da mutum a wuta irin kafircin fir'auna da makamantan shi akwai kufurin duna kufurin shine da annabi ya siffanta mata da cewa mata na ga mafi yawanci ku ne a wuta suka ce me yasa sai annabi ya ce saboda ainihin yakfurnal ashira suna wulakanta mazaje sai wata mace ta ce a yakfurna billah Allah suke kafirta sai manzon Allah ya ce a'a suna wulakanta mazaje kufuru anan ma'ana wulakantawa butulcewa to shi yasa kalmomin sai ka rinka lura da yadda suke akwai nifaq duna nifaq da annabi ya ce wanda ya kasance da ɗayan waɗannan al'amura ko ɗabi'u uku to ya samu wata ɗabi'a ta munafinci duk sanda zai bada labari sai ya ƙarya in yi alkawari ya saba da makamantansu wannan nifaq din nifaqu ne duna nifaqin ba nifaq ne babban munafinci wanda yake sahibahu wanda yake sahibuhu khalidun mukhalladun fi fi darkil asfali minan nari ba irin shi bane nifaqa ce wanda yake ainihin bata kai waccan ba ko mun fahimci wannan to haka duk sai ka je kai karatu cikin littafan aqida tukuna sannan zaka iya bambancewa kuma billahi azim matukar ba waɗannan littattafai ka karanta na su ibnu taymiya ibnu al-qayyim muhammad ibnu ali ash-shawkani al-amir sanani muhammad bin abdul wahab da 'ya'yan shi da jikokin shi gaba ɗaya matukar ba littafan irin waɗannan ka karanta irin na su makarizi da makamantansu ba kai da fahimtar tauhidi faufau dan su suka tsaya suka yi wa tauhidi hidima dan haka ga sun fi kowa bakin jini a cikin malaman duniya duk malamin da ya tsaya wa tauhidi hidima sai ya fi kowa bakin jini a cikin malamai ka duba da kyau ka gani in za ka yi ta ba da addu'o'i an fi son ka kullum addu'a addu'a addu'a saboda mutane ba sa son su aiki sai dai addu'a da za ka ce duk wanda ya faɗi kaza lada dubu dubu so dubu kullum ka zo wannan falala za ka yi ta bayarwa ba ka da maki gaba ɗaya ba wanda zai zage ka amma in zaka ce kaza shirka ne kaza kafirci a bassu kaza tauhidi ne kaza imani ayi kowa daga cikin kowace kungiya daga kowace dariƙa daga kowace mazhaba sai ka samu maki shi yasa kar kai mamaki kaga kana cikin karatu littafan shi'a ko yan dariƙa na ƙasar turkiya da makamantansu sai ga suna kafirta ibnu taymiya suna kafirta ibnu abdul wahab suna kafirta ƴaƴansu da jikokinsu kuma wai dan sharri sai su ce kar ku karanta littafansu a'a sai a ce a karanta a ga sharrin da ke ciki mana tultafan ibnu taymiya ibnu abdul wahab ibnu qayyim duk littattafan su a sarari suke a fito da su a karanta su mana a cewa mutane kuma a karanta su gashi waɗannan duk ɗaliban su ne ƴaƴan gidansu ne gashi ana karanta littattafan su menene kaji har yanzu wanda yake mugu magana za su yi maka sai su ce Allah ya ce annabi ya ce ina littafan tauhidin ƙasar nan haka suke wani littafi ne na tauhidi za a yi magana a ce Allah ya ce annabi ya ce kaga cewa wannan hujja ta dace mun fahimci wannan ba sai lau lau lau lau lau ake ta yi ba laukaniyar laukaniyar ake kawo mutane to saboda haka duk wanda ya ce kaka karanta littafin ibn taymiya ka ce saboda me kaka karanta littafin ibn al-qayyim saboda me kaka karanta littafin albani saboda me kaka karanta littafin ibn abdulhab saboda me duk wanda ka ji yana haka aqida yan dariqa yake da ita da yan shi'a in ba haka ba kowane littafi sai a ce mutane ku je ku karanta in kun ga alheri ku bi in kun ga sharri ku bari har ya zama zaka iya buɗe littafin ka karanta bi iznillahi Allah zai maka taufiƙin da zaka iya mayyazewa tsakanin kaza da kaza kaza da kaza amma har ya zama ana a to ai kaka karanta ka hallaka da ƙyar wanda dama zai karanta ya hallaka din da ƙyar ne kaga dama zai ma iya karantawa saboda haka ku bar mutane su sai littattafai su yi karatu da ku yan ɗariƙan da ku yan shi'an da ku malaman izala wallahi yanzu duk kun ɗauki aƙida ɗaya har malaman izala yanzu wai suna da wasu littafai wai zai a ce wai kar ku karanta littafan albani za mu zo za mu saka littafin nasir dinan albani ranar ɗaya ga wata muharram ɗin nan ka ji abin da ke ciki sai mun karanta shi tun daga bismillah shi ta farko haddire wasu subhanaka allahumma shi ka ji abin da ke ciki bi iznillahi mun karantar da sifatin salati mun karantar da littafan shi nan duk menene ka ji an yi maka magana babu dalili a ciki duk littafan da aka rubuta a ƙasar nan muna mukabalantar su kashi biyu bisa uku na maganganun da aka faɗi babu dalili a ciki dukkan su bai rage ko ƙwaya ɗaya ba tun daga na ɗan fodiyo har na malawa bakar gumi ko ƙwaya ɗaya bai rage ba kuma duk mai magana ya zo za a zauna sai a bincike maganganu kashi biyu bisa uku na maganganun da ke ciki babu dalilai a ciki ko kuma ka samu cike da hadisai za'ifai da hadisan ƙarya masu rauni ina mukabalanta duk mai musu akan haka ya zo ya same ni cikin diltafan waɗannan malaman da suka rubuta ka zo kai mukarana da na Nasiru dinin albani din ka gani ka ga wanne ne in kai comparing kai contrasting a ilmance ka gani zalika fadlullahi yu'tihi man yasha in Allah ya ba wa na falala kawai ka tabbatar kai ma sai Allah ya baka taka amma Allah ya ba wa na falala kai kuma ka sa hasada sai Allah ya baka ka mutu cikin bakin ciki da jahilci yaran da ka biya allo an baki wauzal sai sun zo sun yi karatu sun fi ka saboda kai ka zauna da hikidu ka tafi kabari kuma da shi kuma ka je ka zama mas'ulun anhu mun fahimci wannan da kyau ko a daina tsorata ga shi nan aka kawo littafin ahkamul janaiz kuma ga littafi na sifatul salat na albani duk ka je ka duba baki ɗaya ka gani duk littattafan shi gashi nan yau ma an zo da silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha gashi nan mujalladi biyar aka zo da ita naira dubu shida duk wanda yake so ya zo za a bashi ka je ka karanta duk abin da ke ciki ka gani a ilmanci ake magana kowa ya haƙura kowane irin maye ne kai akwai wanda ya fi ka in kankara uku kake da ita akwai mai kankara miliyan akan irin mai taka ya haƙura wallahi mun fahimci wannan ko zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim wallahi naqulu hadha la ta'assuban lahu wala taqlidan lahu inma taqlidan lil haqq intaha ya ce wannan bayanin ya ƙare wa fil hadisi dalilun ala tahrimi tanjim yace wannan hadisi dalili ne akan cewa e, bugun taurari irin buga taurari din nan zanen taurari na ilimin taurari din nan yace wannan yana nuni akan cewa haramun ne li'annahu idza kana al-khatt haka yazo ana ko akwai bugun da yazo da al-hazzu khatt ne yanzu za ka ji wani wurin sai su ce haɗin da ɗigo kaza zaɗin da kaza saboda ai sauri a bambance yin irin haka ta faru alhattu ne ba alhazzu ba li'annahu idza kana alhattu wa nahawhu alladhi huwa min furu'in najama min aljibti fa kaifa bin najama yace domin kuwa idan ya zama zane da makamancin shi wani bangare ne na ainihin wato ilimin taurari kuma aka ce an hana wannan bangare na ilimin taurari saboda yana daga cikin bangarori na sihiri to ina kuma shi ga ilimin taurari din ma'ana zanen ƙasa din haka haka aka ce wannan wani bangare ne na ilimin taurari haramun ne to ina kuma kai tsaye gabin irin wannan ilimi na taurari din to wannan mas'ala babbar mas'ala ce mas'ala dangane da at-tanjim idan jama'a suka yi haƙuri za mu zo za a tattauna ainihin wato matsalar ɗaya bayan ɗaya akwai babi da ya zo akan babu ma ja a fit tanjim a ƙashin gaskiya daga cikin tanjim ilimin taurari akwai wanda ya halatta shine na gano lokuta da makamantansu wanda za ka ji wasu malamai suna yi sai lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza ta hanyar wannan ilimi din za a zana a zana a zana a gano kamar ilimi ne na tsarin geography za a bi astronomy da sauransu za a bi a gano lokaci kaza kaza ya faru lokaci kaza shi yasa zaka ji wani lokacin sai mu zo mu ce maka khususi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar litinin karfe kaza karfe kaza lokacin kuma ba agogo ta hanyar ilimin ne aka bi a gano irin wannan to imam muslim ya ruwaito hadisi sahihi a cikin farko farkon littafin shi kitabul iman aka yi wa annabi tambaya game da wannan sai ya ce to an samu wani annabi yana yi dan haka wanda ya dace to ya dace wanda kuma ya kuskure shi ya ja wa kanshi abinda annabi ya ce kenan to shine sai malamai suka dau sharhi to duk ilimin taurarin da zaka bi dan ka kwakulo gaibu abinda Allah ya boye shi kadai ya kadaici da sanin shi to wannan an hana ka amma wanda zaka bi dan ka gano wasu al'amura waɗanda yake dama a ilmance za a iya gano su aka ce wannan babu laifi ina fata mun gane sauran bayanai kuma insha Allah ta'ala sai an zo wannan babi din qauluhu qala amma ba a dogaro da ainihin ilimin taurari wajen ganin wata wajibi kuma jama'a su gane wannan ba za a dogara da ilimin taurari akan malam mai bugun taurari mai bugun ilimin taurari ko da ilimin taurarin sahihi ake magana fa ba za a dogara da shi ya ce to yau kaza kaza kaza kaza yau wata zai bullo ko kuma yau wata ya bullo ba a'a wata ana neman shi ne ta hanyar duba da ido sai an gan shi da ido karara in ba a gan shi ba sai a cika ainihin adadi talatin mun fahimci wannan da kyau ko amma ba za a buga ta cewa ganin taurari ba balle kuma dan na'ura da tura suke sawa a sa haka wannan har ma kirkin tura ma akwai za a dan zana wata din a jiki kana leka sai gan shi a jiki bature wannan sharrin ne ba zai yi ba قوله قال الحسن حسن يتي رنة الشيطان إن رنة الشيطان سيما يتي لم أجد فيه كلاما فانسامو تفسر دا malamai suka badan haka ni ma ba zan iya fassara ba kaga malaman hadisi kenan da ya kawo kalmar rinna balarabe ne fa balarab uwar shi da uban shi da kakannin shi laraba ne zirya mutumin kasar najad kuma najad ta kasar riyad ai kaga larabawa kenan to amma kana ga gashi rinna din me rinna sauti murya amma menene ma'anar da ta zo a wannan cikin fassara na hadisin sai ce ban samu wani cikin malamai da ya wata magana akai ba don haka ni ma ba zan ce wani abu ba to amma dan uwan shi da ya zo sharhin wannan littafi don kun san akwai waɗannan ƴaƴa ne waɗanda Allah ya zuguguta albarka a cikin gidan Muhammad ibn Abdul Wahab har bana din nan ma wanda ya khutuba Arafa jikan shi ne duk wanda kaji a cikin Saudi Arabia da duk in kaji an ce Ali Sheikh dan malam to su ne sai dai ka mutu saboda bakin ciki mun gane wannan ko to wannan dattijo da ya zo ya rubuta littafin shi kitabu tauhid muhammad bin abdulwahab kenan duk 'ya'yan shi malamai ne su abdullahi zuwa allah ya bashi 'ya'ya masu yawa duk sai allah ya kaddara suka zama malamai to sai ya zama jikan shi shine wannan yana shekara talatin da uku sai ya zo ya fara wannan sharhin bai karasa ba za mu zo can cikin dabda babin hoto suka kama shi suka kashe shi saboda sun sha azaba waɗannan 'yan gidan a kan ainihin wannan tauhidi wan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya na taɓa gaya muku mushrikai kama shi suka yi suka ɗaure suka saka shi a tukunya suka zuba ruwa suka dafa shi da ran shi da lafiyar shi suka ɗaure shi dan suka saka a tukunya sai da ya bararraka ya rabe tukuna suka je suka watsar da shi a bayan gari ba dan komai ba dan ya ce Allah kaɗai za a bauta wahdahu laysa lahu sharikun mun fahimci wannan ko ba wai fa mushrikai irin su Abu Jahal ba mushrikai waɗannan yan dariƙa in ba haka ba ko ba za ku gane karatun ba mun fahimci wannan ko to abin da ya faru kenan to shine sai ya ɗauki wannan littafi shi kuma ya sharhi yana cikin sharhin ne sai aka samu wani ja'irin khalifa daga cikin khulafa'u na ƙasar turkiya lokacin suke da ta cewa a duniya ibrahim basha ya kai ziyara ƙasar najar sai suka ce ga wannan yaro ya buwaye su don lokacin shekara talatin da biyu zuwa da uku kaga yaro ne ya buwaye su kaza kaza kaza shine aka hada da wasu irin yan tsirarin waɗannan cikurkwaɗaɗɗun malaman nan gasu nan waɗanda sai sadaka uku da sauransu zaka gan sun fito suna jan riga su ta yanyame da fitsari da kunkunniya duk haka suke sai ga ana cewa malami sai ga farcen shi zako zako sai ga ya share gemu sai gan shi da gashin baki sai ga wandan shi duk ya daje a ƙasa da malam malin ɗin shi ina yake da najasa dan Allah ina yake magana malanta ana in dai ka iya tsafa-tsafa kawai shikenan ka zama malami to shine sai suka je suka ainihin ziga Ibrahim Basha ya buwaye su ya kaza ya kaza shine Ibrahim Basha ya kama shi aka je aka daure shi a makabarta aka yi fata-fata da jikin shi sai da aka ragargaza naman jikin shi da bindiga to shine sai dan uwan shi Abdurrahman ma'ana shi ma jikan a Sheikh bin Abdul Wahab ne amma ta ɗaya ta ɗaya fannin kuma shi wannan Sulaiman ibn abdullahi ibn abdul wahab shi kuma wancan mahaifin shi daban amma shi ma dan gidan ibn abdul wahab ne shi abdurrahman shi kuma sai zo sai ya dauki wannan littafi taysir al aziz al hamid sai ya rairaye shi ya rairaye shi shine sai mai da shi fatuhul majid fatuhul majid da yake a hannunka rairayewa ne akai na wannan to sai zo sai sake rairaye shi sake rairaye shi sai mai da shi qurratu uyunil muwahhidina to da ya zo shi a cikin tashi fassarar shi ya fassara wannan ainihin kalima ɗin ta rinna ɗin da cewa sauti shi yasa kuka ji nima na fassara mun fahimci wannan ko ina fatan an gane makasudin duk kawo wannan tarihi rinna malam ya ce lam ajid fihi kalaman ban samu wata magana da malamai suka yi ba to da wannan dan uwan shi ya zo shi ya samu magana da aka yi sai ya fassara قوله ولأبي داود والنسائي وابن هبان في صحيحه المسند منه ليتي أبو داود النسائي دا ابن هبان سرويتو المسند منه مرفوع شيني مسند دين معنى وان دا أكا دنگن تاغا النبي يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه وأن دا أكا فدي أبو داود النسائي دا ابن هبان سرويتو حديث أما تسكا تكيتو أكا مرفوع دين ولم يذكروا التفسير الذي فسره به أوف بس فسر أوف با وقد رواه أبو داود في التفسير يجي أبو داود يروي توش أتكن أينهن التفسير ko fi tafsir al-mazkur biduni kalam al-hasan abu dauda ya ruwaito wannan ainihin wato hadisi a cikin waccan irin fassara wadda aka faɗi amma ba tare da ya faɗi magana hasan ba da yace rinnatu shaytan ya faɗi fassara awfu din to wai wane ne imamun nasa'i mun taso tun da aka taso iyaye da kakanni ana ji ana cewa rawahun nasa'i ko to in ka je ka ɗauki littafan tarihi a nan ne za ka ga ɗabaƙa ake yi na malamai fa za ka ga sahabbai an yi musu nasu tun daga annabawa tukuna tun daga kai kan Allah ma maɗaukacin sarki za ga malamai an rubuta littafi Allahu jalla jalaluhu a yi bayani game da duk al'amarin da ya shafi Allah maɗaukacin sarki a dawo kan kisasul anbiya a yi tarihin annabawa al'imam ibn kasirin ya yi da su da sauran manya-manyan malamai sannan a dawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zo a yi ainihin siratun nabi da makamantan haka sa'annan sai a dawo kan sahabbai al-isaba fi tamyiziz sahaba usdul ghaba al-istiab ila ma'rifatil ashab da makamantan waɗannan duk tarihin sahabbai da tabi'ai sai kuma a dawo kan atba'ut tabi'ina su imamu malik da makamantansu da waɗanda suka zo ƙasansu da manyan malaman hadisi shine sai al'imamul muzzi sai ya yi babban littafin shi ya sa mishi alkamalu rijal mujalladi goma sha shida ne wannan littafi sai ibn hajrin ya zo ya takaita shi sai mai da shi tahazibut tahazib sai sake ainihin takaita shi ya mai da shi taqribut tahdhib aka samu wani malami yayi tazhibut tahdhib aka samu wani yayi khulasatut tahdhib duk wannan tarihin malaman hadisi ne duk wannan rawahu bukhari rawahu tirmidhi zaka je karanta tarihin su ka ji kamar kana zaune da su a zamanin su a ce maka tirmidhi shine dan gari kaza yanzu garin su yana kasa kaza yana kaza yana kaza a iya cewa tirmidhi a iya cewa tirmidhi a iya cewa tirmidhi duk sai an fede tarihi game da shi kakaf ya mutu ya bar ƴaƴa kaza a ce bukhari ya mutu amma bai baɗa ko ɗaya ba sai dai waɗannan littattafai ya bari ni'mal mawruf madalla da abin da ya bari aka gada ko to haka kowane malami da tarihin shi to shine nan da aka ce imamun nasa'i din nan wai wane ne al-imamun nasa'i tare da cewa mutane suna kuskure wani lokacin suna cewa nisa'i ba nisa'i bane an-nasa'i ne an-nasa'i yace wan nasa'i huwa al-imam al-hafiz ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn sinan ibn bahar ibn dinar abu abdurrahman al-kunya shi kenan baban abdurrahman sahibu sunan wanda yake da littafin as-sunan littafin shi asali wannan da ke hannun mutane ba shine wanda ya fara rubutawa ba as-sunan al-kubra yayi babban sannan ya zo ya al-mujtaba sai sarkin garin su yace mishi to wannan da kai din nan duk abin da ke ciki sahihi ne sai yace a'a akwai al-mawquzatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wa ma akala sabo to illa ma zakaitum sai ce to a ware waɗanda suka inganta shine sai ware wannan da kake gani waɗanda suka inganta din yake gani tare da haka sai da malamai suka ware waɗanda ba su inganta ba a ciki a fadilatul allamatul albani sai da ya ware juz'i haka za'if sunanin nasa'i aka ware kamar hadisai ɗari uku ba kaɗan haka ce duk za'ifai ne a ilmance kuma za a yi in ka gani sai dai kai kwafa daga nan ka tuntsire a ilmance za a yi hadisin da ka riga ka rike shi shekara ɗari sai ka ji an ce maka bai inganta ba kuma a kawo maka dalilai dalilan kuma ga littattafan a ɗakinka bambancinka da shi kai da ka tara littattafan sai ka dawo da naɗi dami guda shi ko sai ya zage sai ya karatu wannan su niya mutane suna bacci shi yana ce yana karatu har sai da ya kai ana ce mishi kutubi ɗan library kullum a library yake kwana a library ake wuni a library ake kwana a library ake wuni albarkacin wannan kwana a library din gashi yanzu kana ganin mu ma muna cin wannan albarkacin kuma za a ci wannan albarkaci da izinin Allah har mahadi ya bayyana to shi yasa man talabal ula sahiran layali kana neman girma to ka hada idan ka bacci da daddare amma ta rumul izza kana neman girma sun mata namu lailan ka kwanta kai ta bacci da daddare min almahadi ila lahadi a'a ba zai yiwu ba wallahi da daddare ai ta da rana ai ta hira ai ta harkoki dare na yi sai kai alala an kai sallah sai ka ci gaba da karatu a jawo nan a duba nan a tsaya a fahimta abin da ka kasa fahimta ka tuba ga Allah ka yi sadaka ka yi kaza Allah ya maka fatihi ka fahimci wannan abin haka ake in ka fara karanta littafi tun daga farkon shi sai ka kai karshe sai ka ajiye shi duk matsala ta taso sai Allah ya maka bude ka ce tana littafi kaza sai ga al'amari ya zo maka da sauki ha sai ka je ka kwaso littafai sai a ce ai malamin yana da littafi mujalladi ɗari mujalladi ɗari tun da aka shigo da shi bai taɓa karanta shi ba me aka yi mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka da girma da menene kai ka riga ka san san girman ka ba zai sa ka samu karatu ba sai kai in ba haka ba kana buɗe baki za a gane ba kai karatu ba kana fara magana za a gane tun daga wajen language instructor ɗinka na arabiya za a gane baka da takwim baka iya tsaye da jumla shikenan duk kalmar da zaka faɗi sai ka lankwashe ta dan haka mutane a tashi ayi karatu karka yaudar kanka in an yaudare ka kai kaka yaudar in an ruɗe ka kaka ruɗe ya ce wa gairi ha da kuma wasu littafan daban imamun nasa'i yana da littattafai da yawa yana daga cikin mutashaddidina daga cikin malaman jarh wa ta'dil yana da littafi abdu'afa wal matrukin juz'i ɗaya ne haka yana ɗauke da tarjama na malamai guda ɗari bakwai da wani abu duk da'ifan mutane ne yake bayyana a cikin juz'i ɗaya ne haka abu afa wal matruki yana da littafi amalul yawm wal laila ibnu sunni ma yana da littafi amalul yawm wal laila na ibnu sunni dan karami ne nashi na nasa'i babba ne an samu wani hammada hammada yayi takhrijin shi wani malami doktor ba magharibi nashi din shine mafi inganci saboda haka zaka iya samun shi amalul yawm wal laila lil imamin nasa'i duk abubuwan da annabi yake yanzu shiga wuri kaza ga addu'a sai ka maka da isnadi yace annabi yana cewa kaza kaza kaza kaza duk gashi nan an ka maka har ka sake ka je ka kama hayaniya wa ghairuha a wa ghairiha ko sahibu sunani wa ghairiha min al musannafat yace shi yake da littafin sunan da wasu littafan waɗanda ya rubuta rawa an muhammad bin al-musanna imam an-nasa'i ya ruwaici hadisi wurin muhammad dan musanna wa ibn bashar da ibn bashar wa qutayba wa qutayba ibn sa'id da qutayba ibn sa'id wa khalq da kuma halittu da yawa da malamai da yawa ya karatu a wurin su wa kana ilayhi al-muntaha fil hifz yace kaiwa matuƙa wajen hadda to ga imam an-nasa'i ta tabbata wal ilm da ilimi li ilal hadith da masaniya game da illolin hadisi a zamanin shi babu kamar shi imam nasa'i kenan Allah ya ji kanshi mata sanata salas wa sama'a wa salas mi'a wa lahu samanuna wa lahu saman wa samanuna sana ya rasu ainihin a shekara ta ɗari uku da uku yana da shekaru tamanin da takwas a duniya a lokacin Allah ya ji kanshi an gane ɗari uku ko salas mi'a salas wa salas mi'a shekara ɗari uku da uku ya rasu hijira annabi yana da shekaru tamanin da takwas a duniya Allah ya gafarta mishi قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي من اقتبس علما من النجوم wanda ya gutsuri wani ilimi na taurari faqad tabasa shu'batan min sihiri haƙiƙa ya gutsuri wani bangare na ainihin sihiri zada ma zada gwargwadon yadda ya ƙara ilimin na sihirin gwargwadon haka za a ƙara mishi laifi shine ma'anar zada ma zada rawahu abu dauda bi isnadin sahihi imam abu dauda ya ruwaito wannan ainihin hadisi da isnadi mai inganci to kar ku manta ana magana ne akan nau'ukan sihiri ko camfi nau'i ne na sihiri mun gane wannan ko sharhun malam yace ga sharhi هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi kamar yadda mai littafin ya faɗi da isnadi sahihi wa kaza sahahahu nawawi haka imam nawawi ma ya inganta wannan hadisi wa zahabi da imam zahabi wa rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi wa ibn majah haka imam ibn majah ma ya ainihin inganta wannan hadisi wa hasanahu albani albani kuma ya ce hadisi ne hasan ai yanzu sai dai ba za ka karanta littafi ba kana cikin karatun littafi sai ka ji sun ce hassanahu al-albani sahahu al-albani ala ragmi an fil haqidin shi yasa in ka fitini kanka ko in ka fitini kanka wallahi ka kade salafiya sai sun buwaye ka tun daga na farkon su har na karshen su duk inda ka kewaya sai kaga sai kai joni da su to gwamma ka kwantar da hankalinka kawai mai risala ba salafi ba ne salafi ne mai risala to in ka fitini kanka da aqida ash'ariyawa kana ɗauko wannan aqida ta risala sai ka ji duk al'amari ya da gwalgwale maka kana ganin wani mubtadi da aka sa yana karatun risala a gidan rediyon da ya zo wannan babin duk sai rikice duk hankalin shi ya tashi to dan me zaka fitini kanka ga abin da ya zo kai tsaye zaka karanta ka fahimta dan me sai ka koma kana lauka na kaza lalazima an yakuna kaza lauka na kaza lalazima an yakuna kaza قوله من اقتبس قال أبو السعداد يتي أبو السعداد يتي قبضت العلم واقتبسته إذا تعلمته إذا كوي وان علمي سيأتي سيكتي قبضت العلم ناقص العلم كذا واقتبسته ناقص ريشي إذا تعلمته إن إن كويش إن كويا سينفدها انتهى بيان يا قاري وعلى هذا فالمعنى من تعلم أكن wannan to ma'anan man iqtabasa ma'ana man ta'allama duk wanda ya koyi wani abu na sihiri ina taurari to ya gutsuru wani abu na ainihin ilimin sihiri qauluhu shu'ba din nan da yace ay ta'ifa wa qita'a minan nujum ma'ana wani bangare da wani yanki na ilimin taurari wa shu'ba abinda ake nufi da shu'ba at-ta'ifa min shay yankin wani abu wal qita'a minhu da kuma wani dan bangare nashi wa minhu al hadith daga nan ne aka samu hadisin da yace al haya'u shu'batun min al iman ma'ana kunya wani bangare ne na imani ai juz'un minhu ma'ana wani yanki nashi qauluhu faqad iktabasa shu'batan min as-sihr da yace haƙiƙa yanki wani bangare na sihiri ai al-ma'lum tahrimuhu ma'ana ya yanki wani ilimi wanda yake haramun ne a koye shi qala shaykhul islam Allahu akbar Allah ya ji kan ibnu taymiya da gafara alherin Allah ya kaiwa ibnu taymiya in ka ji an ce shaykhul islam a cikin littafin salafiya ibnu taymiya ake nufi ko kaki ko kaso dole shi ya cancanci wannan kirarin har sai da malamai suka yi littafi akan tabbatar da cewa ibnu taymiya huwa shaykhul lil islam wa huwa yastahiqu hadha al-laqab malamin musulunci ibnu taymiya kenan ya buga da duk wani dan bid'a da duk wani kafiri kowane iri ne nau'in shi rana ya tayo nake gaya muku wani littafi kitabu safadiyya falasifa yayi wa raddi kadai a cikin shi falasifa suka ce wai annabawa din nan da suke da mu'jiza ba Allah ne ya musu wahayi ba wai kuwa ce annafsiya kawai karfin rai ne yasa suke samun irin wannan ma'ana karfin ran annabi Musa ne yasa in ya saka hammatar shi a hannun shi a hammata fito da sai zama fitila ba wahayi bane Allah yake mai ba mu akan irin waɗannan kawai ibnu taymiya wannan littafi mujalladi biyu ibnu taymiya ya zo ya fata fata da kiristoci duk abin da kiristoci suke faɗi din nan ibnu taymiya ya gama da shi baki ɗaya a cikin littafi mujalladi biyu juz'i hudu ibnu taymiya ya zo ya yi littafi akan ainihin yan shi'a mujalladi tara duk abin da yan shi'a din nan suke faɗi waɗannan ƙananan yan shi'a din nan waɗanda a boko suke zuwa su karanto abin ko kuma a kai su iran a yi musu lacca ba su iya karatun arabiya ba duk gaba ɗaya ya raddinsa a ciki wallahi yasa tashi za ka kai karatun zuzurutun karatu ka karanta mecece ita kanta shi'a din tukuna mecece kuma ita kanta sunna din kuma yaya ake ake wa yan shi'a raddi har wannan sai malamai sun koya maka in ba haka ba wallahi baka iya ja da dan shi'a in ba haka ba baka iya ja da kirista muqabala wannan sai an koya maka muqabala sai an koya maka in ba a koya maka ba sai ka je ka zame ko kana da ilimi baka ganin annabi Musa ba sai da Allah ya koya mai muqabala ba da aka sanya rana za a yi muƙabala ɗin da aka je yaya me suka ce jefa ya kai musa ko jefa sandar ka jefa jefa mu gani ma'ana ka kura naka ilimin faɗi naka mu ji sai ce a'a ku jefa mu gani suka jefa igiyoyi har igiyoyi suka rinka nan nadewa ana irin yan kauye din nan sun ga waɗannan sun cinye duk sai da suka gama razana mutane tukuna ba haka Allah ya ce ba wastarhabuhum maja'u bi sihirin azim suka firgita mutane tukuna mutane suna ganin ai fir'auna ya samu nasara akan Musa sai Allah ya ce wa annabi Musa me alki asaka jefa taka sandar yana jefawa duk sai ta haɗiye nasu waɗannan macizan da ake gani ba ma wai ta kore su ba duk ta haɗiye su ta lola duk sai ta haɗiye su to da me za a gwada tukuna ba sai da abokin gwaji ba balle a yi ce za a yi contrasting babu waɗannan ɗin an haɗe su to kaga sai da aka koya wa annabi Musa sai Allah ya ce fa ulqiyas saharatu sajidin yan sihirin da kansu suna ganin haka sai suka faɗi suka yi sujuda qalu sai suka ce amanna bi rabbil alamina dan kada mutane su rudu sun ce mun yarda da ubangijin halitta kuma fir'auna ya ce shine rabbul alamina sai suka ce rabbi Musa wa Haruna ba fa Fir'auna muke nufi ba ubangijin Musa da Haruna muke nufi ba wannan zindikin kaga yadda suka fito da mas'alar sarari eh Fir'auna ya to shi yasa muqabala ya ake muqabala da dan Shi'a ya ake muqabala da dan dariqa ya ake muqabala da dan Kirista duk wanda za ka yi muqabala da shi sai malamai sun koya maka ga yadda ake muqabala da shi saboda in ba haka ba ka zo muqabala da dan shi'a sai ya dauko maka dogon tarihi sai bata maka lokaci an cuci su alhassan an cuci fatima an doke ta an zuba mata da ciki wayo Allah ba haka suke ba haka suke sai sai sa hannu aka wasu an cuce zai fashe maka da kuka ana sai ka ji tausayin shi ka ce oh akan gaskiya kana zuwa za ka mukabala da ɗan shi'a sai ka ce to kai ɗan shi'a da kake bautawa Allah da fatawa ta malamanka su Khomeini da sauransu ai Khomeini kafiri ne to kai wa tufka hanci kenan to kafiri ne ya aka ya zama kafiri sai ka jawo kashful astar ka ce gashi Khomeini ya ce an saukar da wahayi ga sayyidatuna Fatima kwana 57 bayan mutuwa annabi duk wanda ya ce an saukar da wahayi ga wani bayan annabi ya zama kafiri sai ka jawo wani littafin shi a sai ka ce gashi ku shi a kuka faɗi sai ka gyara gamanka an yi wa magana hanci ko ba a yi ba to amma an ka tsaya sai a ɗauko maka tarihi kaza kaza kaza kaza sai an yi sai a awa nawa ana yi tarihi ko tarihin muciyan na aka ce za a baka ba sai kwana nawa za a yi duk mawaka da yan iskan muciyan na a ce sai an gaya maka su amma a tafi kan matsala kai tsaye tsakanin shi'a da ahlus sunna mu ahlus sunna muna ganin duk dan shi'a rafidi kafiri ne to kuna bautawa Allah da fatawar waɗannan kafiran limamai naku irin su Khomeini da makamantansu to ina matsayin wannan ibadar dan ba a karban fatawa hannun kafiri kai kuma ka karbi fatawa hannun kafiri to kaga yanzu kafin ya amsa maka matsayin wannan ibadar tashi za a tattauna ya akai Khomeini ya zama kafiri kaga an samu hanyar magana kaga an yanke tarihi shekara dubu da ɗari hudu ina za a dawo Khomeini kawai za a yi magana a kai to har jahilai za su fahimci da aka sa gaba mun fahimci wannan da kyau ko to ka zo za ka yi muƙabala da kirista kawai zuwa za ka yi shikenan sai kai sakarare sai zo ya ɗauko maka tarihi ga yadda aka ga yadda aka kai kana da tarihin annabi isa tarihi na gari a cikin alkur'ani ina ruwanka da tarihin shi sai ka ce cikin bible ga bible ya ce duk wanda ya ce annabi isa dan allah ne ya zama kafiri kai kuma ka ce isa dan allah ne kai ne kake kan kuskure ko bible ke kan kuskure ai an samu hanyar magana ko to duk abin da ba a koya maka ba sai ka yi kuskure a cikin shi faskare wannan ba a koya maka ba sai ka faskare kafarka ka gwada ka gani ka je ka ɗauka an jima ka gwada diga sai ga tana harin kafarka amma sai ga wanda ya iya ko bai kalla ba sai ga ya tsara sai ga ya dace Allah ya shiryar da mu to kaji da yadda al'amura suke to shine sai yake cewa qawluhu faqad iktabasa ko shu'batan min as-sihr ya yanki wani bangare na sihiri ay al-ma'lum tahrimuhu qala shaykhul islam ibnu taymiya yace sannan ibnu taymiya yazo ya littafi wannan duk muna gaya muku ne wai dan ku san waye ibnu taymiya dinnan da ake zuwa ana zage shi albani dinnan da ake zuwa ana zaga muku shi wane ne shi ku san aikin da suka yi musulunci ka je kai karatu ka je za ka ga malaman da ka amince da su sun amince da waɗannan kai ne aka cuce ka dan in suka buɗe maka ka san waɗannan tafan waɗannan malaman kai ma za ka zama babban malami su kuma ba za su yadda su suna malamai kai kana malami ba shine sai su ɓata maka waɗannan ɗin dan kai ka zauna sai abin da suka bautar da kai da shi dabara ce kawai falsafa ce kawai suke maka wallahi mun fahimci wannan ko sai da ya zo ya littafi akan annubuwatu wal anbiya mecece annabta suwaye annabawan Allah menene bambanci tsakanin karamar waliye da kuma ainihin mu'jizar annabawa menene bambanci tsakanin annabi da manzo me ake nufi da annabi cikin bani isra'ila me ake nufi da annabi cikin sauran kabilu da sauran al'ummomi annabi iliya annabi ne ko manzon Allah ne annabi adam annabi ne ko manzon Allah duk an tattauna wannan mas'alar ko mun fahimta sa'annan ka dawo ka taho ka taho mas'aloli sai ka zo ka samu ibnu taymiya ya littafi alqawaidun nuraniyya alfiqhiyya mas'aloli na fiqhu mas'ala kaza da imamu malik ya dasa ta wanda tushe imam malik ya dogara da shi sai ya ce maka gashi sai ka ji ibnu taymiya ya ce duk cikin malaman fiqhu imamu malik ya fi shi kyakkyawan asali wajen mas'alolin kasuwanci saboda me saboda shi dan madina ne malaman madina duk malaman shi yan kasuwa ne kuma cibiya ce ta kasuwanci yace ka ji sirrin da yasa Imam Malik nashi yafi na kowa kyau kenan ina fata muna fahimtar wannan to haka duk in ka dawo sai ka zo ka samu Ibn Taymiyyah babu fanni da ainihin bai rubutu akai ba annabi yana da ceto Ibn Taymiyyah yace eh yace duk wanda yace annabi ba zai ceto ba sai mun yanka shi to gobe in wani zindiki ya zo yace maka Ibn Taymiyyah bai yadda da ceto ba za ka yadda Efes Jos sai maka Ibn Taymiyyah bai yadda da waliye ba sai ga Ibn Taymiyyah ya littafi yana bayani akan ainihin al-awliya ko al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan duk waɗannan al'amuran sai ka zo ka samu sannan gashi fatawa jama'a fatawa malam me kaza yake kaza sai da aka rubuta mujalladi 37 ka gaya min malamin da yake da wannan duk duniyar nan tun daga cikin sahabbai har yau tun daga cikin sahabbai har yau da nake magana ka gaya min malamin da yake da littafin fatawa mujalladi talatin da bakwai jama'a ɗaya biyu uku goma sha talatin talatin da bakwai fa mutum ɗaya ne fatawa kawai da ake tambaye shi malam me kaza ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai da aka yi talatin da bakwai wanda malami yake da shi tun daga kan sahabbai har zuwa yau ba cewa muka yafi sahabbai falala ba ru'asa'ul muta'awwilina aje a ce ya ce ibnu taymiya ma yafi sahabbai daraja mun fahimci wannan ko amma sai ka ji sun ce ibnu taymiya kafiri ne waɗannan duk waliyan da ka kawo ka kawo littafi wanda ya kai girman bulugul maram wanda tijani ya rubuta akwai shi ana nema a kawo ne babu mun fahimci wannan da kyau ko har waɗannan gasu nan waɗannan 'yan guntaye guntaye malaman nan duk masu sukan nasiru dinar albani ka kawo wanda ya rubuta littafin da ya kai girman kawa'idi hausar ka wannan baka iya ba balle larabci nasiru dinar albani ba balarabe ba ne mutumin kasar albania ne tsakiyar europe ya zo ya kutso ya koyi larabci ya zo ya rubuta waɗannan tafan har larabawa sun haƙura balarabe ne zai je gama karatun shi gaba ɗaya gama doktora sai ya kawo albani ya duba aka rama kallawa a duba mana in aka duba aka sa hannu aka sa albarka sai kaga duk duniya sun karba na ce a tunda albani ya yi cross checking ai alhamdulillah kana nan baki kirin rana tana sauka a kanka kullum kana ƙara duhu a yammacin duniya Ghazali wannan al-mu'asir da ya littafin shi fiqh sira yana son duniya ta karba sai ce wa albani ya sa mishi ya yi mishi takhariji dan dan littafin ya samu karbuwa albani na yin takhariji littafin duk inda ga sai ga an sure shi da wahala ka je ka samu littafin albani an kasa su ana neman a zo a siya fa ko a Saudi Arabia ta an zo da su wawa su ake yi mutane sun san darajar karatu ko kuna nan an baku da carbuna da ganguna a hannu carbi da ganga har abada Allah zai karbi ibadarka saboda Allah carbi da ganga Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa faqad sarraha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi anna ilman nujum min as-sihr hakika annabi ya nuna karara cewa lallai dai ilimin taurari bangare ne na sihiri wa qad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata dan sihiri duk inda ya je ba zai ci nasara ba kaga inda suke magana fa su ibnu taymiyyah magana ce ne sai ce saboda Allah ya ce kaza wa haka zal waqi yace kuma haka abin yake a tabbace fa inna al-istiqra yadullu ala anna ahla an-nujum yace domin an tabbatar an yi bincike an tabbatar da cewa waɗannan da ke yin ilimin taurari din nan la yuflihuna fi dunya wala fil akhirah duniya da lahira ba sa cin nasara qawluhu zada ma zada ya'ani kullama zada min ilmin nujum zada lahu min al-ithmi mithlu mithla ismi sahir ya ce da ya ce za da ma za da ɗin nan ma'anar shi duk sanda ya ƙara koyon ilimi ko ya ƙara ilimin taurari ɗin nan haka za a ƙara mashi laifi na ainihin sihiri ɗin nan au za da ktibasa shu'abi sihiri ma za da ktibasa ilmin nujum ya ce ko kuma duk sanda ya ƙara koyon ilimin sihiri ɗin nan ko duk sanda ya ƙara koyon ilimin taurari ɗin nan to ya ƙara kutsa kanshi akan ƙarin ilimin sihiri ɗin nan duk sanda ya ƙara akan neman ilimin sihiri kuma ya ƙara samun zunubi kenan qultu a sheikh suleiman sai yace wal qawlani mutalaziman yace waɗannan maganganu guda biyu dukkan su sun lazimci junan su duk kusan abu ɗaya ne li'anna ziyadatal ismi far'un an ziyadati sihiri yace domin ƙarin samun zunubi din nan wani reshi ne na ainihin ƙaruwar sihiri din matukar sihiri din ya ƙaru zunubi zai ƙaru وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه yace saboda ilimin neman taurari ko bincike akan wannan ilimi yace kana neman ka bincike abin da Allah kaɗai shi ya kaɗaitu da sanin shi ne to duk sanda kake haka kana ainihin shiga cikin inda Allah bai yarda ba kenan fa alima anna ta'siran nujum batilun muharram sai wannan ya nuna mana cewa ashe ta'asirantuwa mutum ya fifita kanshi ya kutsa kanshi cikin ilimin taurari bataccen aiki ne kuma haramun ne wakaza al'amalu bi muqtadahu hakanan aiki da abin da ilimin taurari din yake hukuntawa ka taqarrubu ilaiha bi taqribil qarabin laha kufur kamar ainihin wato neman kusanci zuwa gare su ta hanyar yi musu wasu baiko ana yanka musu wasu dabbobi ko ana ba su wasu abubuwa ya ce duk wannan ainihin kafirci mun gane wannan ko sai ainihin malamin sihiri ko boka sai ce tauraruwa kaza tana buƙatar ka yanka mata kaza ka yanka mata kaza ko ka sai zani iri kaza ko ka kawo abinci iri kaza duk wannan kafirci ne qala ibn rajab ibn rajab al-hanbali shi ya faɗi wannan wani babban malami ne shi kuma ba hanbali ibn rajab al-hanbali yana da littafi wanda ainihin yayi shi ma sunan shi fatuhul bari sharhi ne na sahihul bukhari sai dai shi ba ba tabba'a shi ba sannan ibn rajab har wa yau yana da littafi da yayi sharhin arba'una hadith kusan da wahala ka samu ainihin sharhi na arba'una hadith kamar nashi sai dai ya ƙara hadisai goma sannan ya zo sharhin shi ya zama hadisai hamsin Allah ya gafarta musu قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجي وللنساء من حديث أبي هريرة har wa yau nasa'i ya ruwaito hadisi daga abu huraira cewa man aqada uqdatan wanda diye wani kudiri thumma nafasa fiha sannan ya tofi a ciki faqad sahara yayi sihiri wa man sahara wanda ya sihiri faqad ashraka haqiqa yayi shirka wa man ta'allaka shay'an wanda ya ratayu da wani abu ko ya rataye wani abu wakila ilaihi sai a danganta shi ga wannan abu din to sai dai wannan hadisi da'ifi ne bayani dama ya gabata a can baya sharhun hadha alhadith ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعظاه للنسائي yace wannan hadisi mai littafin ya faɗe shi daga Abu Huraira ya danganta shi cewa Nasa'i ya fitar da shi walam yubayyin hal huwa mawqufun aw marfu'un sai dai bai bayyana cewa hadisin daga Annabi ne ko daga Abu Huraira ba ya dai ce kawai hadisi daga Abu Huraira man aqada da ya ce qala Abu Huraira man aqada ya zama mawqufi da ya ce qala Abu Huraira marfu'an ya zama marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa qad rawahu an-nasa'i marfu'an nasa'i ya ruwaito wannan hadisi ainihin wato marfu daga annabi wa dhakara al-musannifu an az-zahabi sai shi mai wannan littafi ibnu abdul wahhab yace imam az-zahabi annahu qala zahabi yace la yasihu wannan hadisi bai inganta ba mun gane wannan ko wa hassanahu ibn muflih ibn muflih ibrahim bin muhammad ibn muflih shi kuma ya ce hadisin hasan ne sai dai sahihiyar magana ita ce wadda imam zahabi ya faɗi cewa hadisin bai inganta ba ibn muflih almajirin ibn taymiya ne shi kuma har ibn taymiya ya nemi shi ainihin kirari da cewa bal antal muflih kai ne muflihu din ba wai mahaifinka ba ana ce mishi ibn muflih muhammad ibn ibrahim ibrahim bin muhammad ibn muflih sunan shi ibrahim sunan mahaifin shi Muhammad sunan kakan shi Muflih mai gamdakatar mai dacewa mai cin nasara to shine sai Ibn Taymiyyah to sai shahara da Ibn Muflih sai Ibn Taymiyyah yake ce mishi a bal antal muflih kai ne muflih din saboda yana da hazaka qauluhu man aqada uqdatan thumma kuma a zamanin Ibn Taymiyyah wani mamaki na al'amarin Allah duk 'yan kungiyoyi suna zuwa suna karatu wurin shi saboda sun tabbatar da cewa ya fi su za ka je ka samu 'yan shi'a a gaban shi za ka je ka samu 'yan ɗariƙa za ka samu har kiristoci sun zo saboda suna ƙaruwa a cikin ilimi in aka zo taɓa su sai kowa ya lip lip za ka yi kamar kaza ta ga shirwa to in aka wuce kuma shi kenan fa'izahum yastabshirun to saboda yadda yake da ilimi ibnu da id ya ce ina jin labarin ibnu taimiya sai na tafi makarantar shi wata rana ya ce da na je na zauna sai na ga ibnu taimiya wani irin malami ne wanda duk ilimin da ya tasa a gaba kawai iba iki yadda ya so ya bar wanda ya so Allah ya sanar da shi ya ce sai na ga dukkan 'yan mazhabobi suna zuwa suna koyan mazhabarsu a wurinsu mazhabarsu a wurin shi mazhabar ka ce kai ba maliki amma ibnu taymiya ya fi ka sanin ta kai kana nan ka ne malikiya hidima shi ko tuni manzon Allah yake hidima amma ya san malikiya don wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in ka dage wa hadisin ma'aiki zaka san fiqhun kowace mazhaba zaka sani fiqhu yana da saukin sani mun fahimci wannan ko to sa'an nan imamu zahabi gashi cewa almajirin ibnu taymiya ne kuma abokin ibnu taymiya ne yace na rantse da Allah hadisin duk da imam ibn taymiya bai san shi ba yace ba hadisi ne tabbatacce daga annabi ba yace kuma ido na bai taba ganin irin ibn taymiya ba yace shi kanshi ibn taymiya idan shi bai taba ganin irin shi ba kaji yabo da washi kenan malam in ba kana karanta littafan ibn taymiya in kana karanta wani abin sai mamaki ya sa ka tsaya tukuna kai mai addu'a sannan ka ci gaba ba waɗannan duk abubuwan da muke faɗi wallahi ba muna tallan ibnu taymiya bane tafi ka karanta littafin shi mai yiwa kai da yake ka iya waka ma gobe sai mun ji kana cewa ibnu taymiya kaza kana tafi eh mana in ka je kai karatu sai ka ga cewa kai ma ko an rage ibnu taymiya daraja ne saboda an hana ka karantawa ne yadda kake karatun waɗannan waƙoƙi din da zaka zo kana karanta littafin ibnu taymiya kana karanta littafin ibnu taymiya sai ka ga ilimi fiye da yadda kake tsammani Allah ya yi musu baiwa a cikin ainihin al'amarin ilimi na addinin musulunci har na rayuwa duk al'amari sai ga ibnu taymiya ya rubutu akan ilmomi waɗannan na rayuwa sai ga ka samu hazaƙa a ciki wallahi mun gane wannan ku ga sunan yan boko in kana karatun boko sai ga ana rubuta an yi wasu quotations daga ibnu taymiya akan matsaloli na geography ko astronomy ko makamantansu duk ana buga misali akan ibnu taymiya ya ce kaza ibnu taymiya ya ce kaza za ga an fassara littafan shi da turanci ko da faransanci ga sunan saboda ilimi ne a ciki yana da littattafai na economics an zo an fassara su ana koyar da yan boko su kaga economics na musulunci kaga duk na kowa ma gashi nan a ciki falala ce ta Allah Allah ya musu kai ma an kai tawali'u sai Allah ya baka kakkai musu hasada akai kai musu addu'a Allah ya ji kansu ya saka musu alheri sai kai kuma kace kai kuma kai ma Allah ya baka haka ake yi Imam Zahabi Imam Zahabi Allah ya mishi baiwa wajen ilimi da sauransu to musamman ilimin hadisi da tarihi Ibn Hajarin wata ran da ya je aikin Makka sai ya tuna manzon Allah ya ce ruwan zamzam duk in ka sha shi kai addu'a Allah zai karba sai ya ainihin kan da ruwan zamzam din nan sai ya sha ya ce Allah ka bani ilimin hadisi irin na Imam Zahabi ya sake kandama ya sha ya ce Allah ka bani ilimi na tarihi irin na Imam Zahabi ashe kaga ya san ya san darajar Zahabi a cikin ilimi bai mishi hasada ba kana ga shi ma gashi ai Allah ya bashi ko gashi yanzu in kaji an ce Hafiz ana karatu nan wa ake nufi shi ake nufi kaga Allah ya ɗaukaka shi to shi yasa wani Allah ya bashi daraja in ka sa hasada ba abin da aka ce ainihin alhasudu la yasudu wa la yanalul maqsuda duk mai hasada ba zai taba zama shugaba ba kuma bukatar shi ba za ta biya ba duk sa'an da kake hasada ma'ana kamar kana nuna kenan Allah bai iya kaso ba dan me ya dau ilimi ya bawa ne dan me ya dau sarauta ya bawa ne dan me ya dau shugabanci ya bawa ne ka dauki aqida irin mushrikan makka kenan da suke cewa yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abu Talib wai annabi dan me ba a sai aiko Abu Sufyan Abu Wana Abu Wana Abu Wana ba aka aiko wannan marayan suka ce wallahi al'amarin ƙarya ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda ya dace da ya aje kaza da kaza to duk abin da kaga Allah ya yi shine mai kyau Allah ya shiryar da mu qawluhu man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara annabi yace wanda di ya ainihin kudurta wani kuduri ya zo ya ainihin yi tofi a ciki yayi sihiri ai ilam ka sani anna saharata yan sihiri idza aradu amala sihir in suka so yin aikinsu na sihiri aqadul khuyuta sai su ainihin samu dogon zare sai su kududdure su ai kana ganin yadda ake dai wannan kowa zai fahimta a ƙasa Hausa tunda har yanzu da sauran maguzanci maguzanci ma kusan yafi yawa a ƙasa Hausa fiye da musulunci bayan nan za ga an kududda an kudura an kudura gashi nan ana zuwa ana ɗauro wa yara a wuya ana ɗauro musu a kwankwaso to sai su ainihin kudurta su kudurta wa nafasu ala kulli uqudatin sai su zo suna ainihin yin tofi akan kowane kulli hatta yan aqida ma yuridunahu min as-sihri har abin da suke nufi na sihiri din su ya tabbata sai su zo kowanne ana kama suna wani shugaban aljanu ana kirari ana wasa shi ana tawassuli da darajojin shi sai a tofa shi kuma sai ya kawo wani aljani sai ya aje ya rinka ainihin aiki akan wannan kuduri dan bukata ta biya tunda shi an bauta mishi duk kafirci ne fa abin wallahi wallahi tallahi duk wanda ya kira sunan wani aljani ya tawassuli da shi wallahi ya zama kafiri in har ya sake ya mutu yana haka ya mutu yana shirka akabar in ya shiga wuta Allah ba zai yafe mai ba sai dai in ya tuba kafin ya mutu Allah ya shiryar da mu to haka za a gani gashi nan sihiri suna ta yi to sai ka lura wata ƴan tsohuwa ta zo ta ce za ta ɗau yaron ka yayi sai ka bincike ta tana da aƙida in ba haka ba za ta je duk ka samu ɗanka an kewaye maka shi da guru da layu ranar da za a yaye shi ɗin nan sai an je malam mai rubutun sha ya ba shi rubutun sha in ba ya ba yaushe za a yaye yaro ka bashi rubutun sha ka je ka siyo kwai mana ka soya mishi waina kwai ba haka ake ba waina kwai ake ba dan yaye ba rubutun sha ba waina kwai cincin fanke nama kifi soye farfesu shi ake ba dan yaya amma ka bashi rubutun sha kawai zige dan karewa yaro tun yana shekara biyu a duniya dan mugunta ba abin da rubutun sha zai tsina maka an yaye yaro sai a je wurin malami ya rubuta ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu sai a bai sai sha shikenan duk da haka suka kashe addini kawai ka je kana shan dauda wani kazani a zaure farce zako zako kumba duk dauda ta cika ya shafa ya shafa ya shafa sai shafi fuskar shi haka duk ragowar majinar shi ya zuba maka a ciki ka shanye oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ba ka ga gashi nan kansa tana ta kama mutane fa duk kunkunniyar zauren nan kana shan da gugubinta ne kuma kai wai tabarruki kake sha ka suɗe kokon ka suɗe kokon gashi nan ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم saboda haka Allah ya yi umarni da cewa a nemi tsari daga sharrin su waɗannan masu kudurce-kudurce fi ƙaulihi da ya ce wa min sharrin nafasati fil uqad haka kuma da sharrin waɗannan mataye ko kuma 'yan sihiri da tofinsu da suke a cikin ƙudurce-ƙudurce ya'ani a sawahirin lati ya fa'alna zalika ma'ana 'yan sihiri waɗanda suke aikata haka mata ne ko maza don duk ɗaya ne kawai mata na yi maza suna yi ai mu ma nan da da akwai wata anan dogarawa ko ta mutu ko tana nan ma ko ana zuwa tana baiwa yara ana kudura ana ana kudura sai a ce a tafi wurinta a dogara a zo za a yaye yaro ko kuma za a abin nan ta zo tana kudura sai ga an daddaura wa yaro farin zare da kudurce da kudurce duk wannan kafirci ne wallahi duk wanda ya taba aika yaron shi wallahi sai kai istighfari in ba haka ba yana nan a rubuce cikin file fa kai fa in ka manta shi fa Allah la tasfa alaihi khafiya Allah fa bai manta ba in ka san kai laifi ka kai girman kai anan ka ce Allah na tuba Bahaushe ya ce matan na tuba ba ta rasa mijin aure gwamma ka ji kunya a ce ya tuba wa Allah woho ya tuba ka ce eh an ji da aje lahira ai maka woho a kai ka wuta saboda haka in ka san ka taba aika da yaron ka an je an mai waɗannan kudurce kudurce yanzu sai kai istighfari sai Allah ya yafe maka shikenan wannan nauyin ya sauka a kanka za a yaye yaron ka za a samu musulmin da bai iya karanta birabil falaki da birabil nasu bane ka rinka karanta mishi birabil falaki ka kama goshin shi kana karanta qul a'udhu birabil falaq karanta kul a'udhu bi rabbin nas duka karanta su waɗannan ayoyi goma sha ɗaya wannan shida wannan biyar ka zo karanta kul huwallahu ka karanta ayatul kursi kullun safa da yamma ka zo kana kama goshin shi kana u'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ba abin da zai samu yaranka insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa Hassan da Husaini haka sai ya ce haka kakanku annabi Ibrahim yake wa 'ya'yan shi Ishaq da Isma'ila wannan addu'o'in da kake gani kana rena su ta sabo na hayyinan wa huwa inda Allah azim na da fawa a wurin Allah sai ka kama goshin yaron ka qul a'udhu bi rabbil falaq kullun da safe kullun da yamma ba abin da zai same shi duk wasu sihiri wasu abin nan da su amma a daura wa yaro laya a daura guru a daura kaza a daura kaza da wanne zai ji ya duro duniya cikin bid'a ya fado cikin bid'a ya tashi cikin bid'a in aka zo aka bari sai ce turkatus sunna hadisin ibn mas'ud ai ba a manta shi ba wanda muka zo muka karanta ce zamani zai zo a haifi mutum cikin bid'a me an haife ka cikin bid'a ran da ka zo ran ne ya kamata daga an wanke ka a maka khutba a kira maka sallah a kunne a tauna dabino a sa maka sai zama sai bayan kwana uku za a yi maka haka duk mata sun gama goge kunnanka da guda kaga ka faɗo cikin bid'a kenan mun fahimci wannan ko hikima ran nan na gaya muku hikimar wannan kiran sallah idan ba larura ba ba a san da zara an wanke yaron nan ake son a yi mishi kiran sallah din nan saboda manzon Allah yake duk yaron da ya faɗo duniyan nan sai da shi dan ya shafe shi sai dai annabi Isa da shi da ainihin Maryamu uwar shi saboda haka duk yaro yana faɗowa sai shi dan ya shafe shi sai tsandare da kuka to wannan shafar da shi dan ya mishi wannan masu din me yake korar wannan shedanin sai ka komo cikin sahihul bukhari sai manzon Allah ya ce in aka kira sallah sai shi dan ya ruga da gudu in aka zo aka kira sallah a kunnan shi na dama shikenan in ma shi danin yana tare da shi in wannan shafan na tare da shi ta gushe an bar shi sai bayan kwana uku duk cuta ta kai kwana uku me kake tsammani ba dan haka ga mutane nan sai ga mutum ya girma ya zama shedan ba shi ma kwana uku shedan ya shafe ka ba ai maka kiran sallah a kunna ba dole ka taurare wa shari'a a jaka a jaka kaki kama ka zama shedanin kanka mun fahimci wannan da kyau jama'a to ka faɗo cikin bid'a an zo an tara wasu ƙazamai ranar bakwai su ne za su yi maka suna mun gano wannan kiran sallan ba a yi maka shi daidai ba dabinan da za a sa maka mai albarka ba a sa ba ya kawo gora ya lafka maka a baka daga zuwanka baka fara jin daɗin komai a duniya ba an sa maka abu mai ɗaci gora in ba zuciyarka ta tashi ba me za ka yi da goro ba nicotine ba ne kirji yake lalatawa su suka faɗi likitocin kirji yake lalata ka je ka dan ƙara dan mutane goro dan ba kisafi ne ba sai a rama mishi saboda Allah an ba larura ba waye za ta sai ci goro sai larurar zuciyarka tana tashi sai ka ci goro zuma za a samu a sa mishi mai albarka ko kuma dabino mai albarka haka ake yi to ka taso ka zo kuma ka samu mutane suna yin bid'a turan da kaji an zo an ce a bar wannan sai ka ce yaya kuma za a bar sunna shine abin da Huzaifatu ya faɗi annabi ya ce wani zamani yana nan zuwa gashi gashi abin da zai faru ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce za su taso cikin bid'a suka taso cikin bid'a shikenan ran da aka ce a bar wannan bid'a sai su ce an ce a bar sunna mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa wan nafsu yaf'alna zalika wan nafasu huwa nafsu nafsa din nan tofi din nan shine ainihin wato dan tofa yawo ma'arikin tofi tare da yawo wa huwa duna tifl wa huwa duna tifl wa huwa martaba bainahuma yace in aka ce annafsu ko annafsu bambancin su da ainihin abin nan tafl ko at-tifl shine shi at-tifl shine tofi din babu yawo shi kuma wannan ainihin annafsu shine tofi da yawo to sahihiyar magana in na ruƙa ɗin za a yi na sunna ba a sawa da yawo sai dai ka yi tofin kawai amma ban da yawo to na sunna kenan amma na yan tsiri shine sai an fitar da yawo ɗin ya taɓa wannan abu ɗin shi na sunna ma'ana hayaƙin da zai fito daga bakinka ko kuma iskar da za ta fito daga bakinka ta isar ba sai yawo ya fito ba wannafasu fi'lu sahir yace abin da ake nufi da annafsu din nan shine ainihin wato irin aikin da 'yan sihiri suke yi fa idza takayyafat nafsuhu bil khabs wa sharr alladhi yuriduhu bil mashhur yace idan ran shi ya ruwaita da mugun abu da sharri wanda yake sanyewa wanda za a yi wa sihiri din wa yasta'inu alaihi bil arwah sai kuma ya nemi taimako da sunayen ainihin al arwah aljanu waɗanda suke al khabisa mugaye nafaka fi tilkal uqad sai ya tofi a cikin wannan kulli nafkan ma'ahu riq tofi wanda yake da yawo a jiki fa yakhruju min nafsihi al khabitha nafsun mumazijul lisharri wal adha sai ainihin wato wannan mummunan rai nashi sai ya fito tare da ainihin tofi wanda ya zama ainihin yana cuɗanye da sharri da cutarwa muqtarinun birrik wanda yake hada da yawo al mumazij lidhalika wanda shi ma yake tattare da wannan sharri din وقد تساعد huwa warruh ash-shaytaniyya ala azal mashhur da wannan tofin nashi da waɗannan aljanu shedanu sukan taimaka wajen ainihin cutar da wannan da ake son aiwa sihiri din fa yusibuhu sihir sai sihirin ya samu mutum bi iznillahi al-kauni ash-shar'i da izinin Allah wanda yake kasantar da abu kasantarwa ta shari'a lal iznil qadri ba wai izini na kaddara ba ma'ana zai yi dama can ba a kaddara maka sihirin zai same ka ba amma sai a yi maka sihirin a yanzu nan take sai Allah ya ainihin haddasar da wannan ainihin abu sai ya ba da izinin sai ya same ka shine ainihin al-iznil kauni yanzu ne sai da ka zo duniya tukuna aka kaddara abin shine kaun ba alkadari ba wanda an riga an kaddara maka tun da mata shi yasa sihiri yana ta'asiri za a iya maka sihiri ya kama ka mun karanto tun a farkon wannan karatu farkon wannan babi dan gashi har annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi mishi ya kama shi mun fahimci wannan ko saboda qur'ani ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah masu sihiri ba za su iya yin sihirin su su cuci kowa ba sai da izinin Allah ashe in Allah ya bada izini za a iya maka ya cutar da kai kenan ina fatan mun fahimci wannan qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya faɗi wannan magana ka gani ko sai an danganta gare su ake samun ilimi sahihi ibn al-qayyim kuma shine babban almajirin ibn taymiya shi kuma littattafai wurin shi gashi nan sai wanda Allah ya sa ka gamu da shi kawai qauluhu man sahara faqad ashraka wanda yace wanda diye sihiri to yayi shirka nassun fi anna sahira mushrikun wannan nasi ne akan cewa duk wanda yayi asiri to ya zama mushriki iz domin kuwa la ya ta'atta sihir biduni shirk babu yadda za a yi sihiri ya tabbata sai da ainihin shirka kama hakahu al-hafiz an ba'dihim kama yadda al-hafiz ibn hajar yace wasu malamai suka faɗi duk inda sihiri zai faru to sai shirka ta tabbata to wasu malamai ne kamar yadda muka tattauno a baya suke ganin cewa akwai nau'in sihirin da yake samuwa ba tare da shirka ba za a je a samu wani irin tsiro ne a dawa kawai a zo a hura rushi sai a sa yana turara hayakin ya tashi duk inda kake zai je gare ka ya ainihin same ka to wannan din ma malamai suka ce duk yadda aka yi akwai wani aiki na wani shaidani da ke isar da wannan abu in ba haka baya za a hura hayakin anan kana Legas ya same ka ko kana wani gari mun fahimci wannan saboda haka duk inda mai sihiri yake kafiri ne duk inda mai zuwa a yi mishi sihiri akan wani yake kafiri ne shi yasa wajibi ne sai ka lura da wannan kaga yarinya kana son ta kaje taɗi ta nuna ba ta son ka shikenan ka rabu da ita amma ka je sai kai mata sihiri sai ka kulle ta ko kuma ka rabu da ita wai ka rabu da ita kuma baka son kowa ya aura shikenan ka je sai ka ainihin asirce ta duk wanda ya zo ba zai ainihin ganta da mutunci yadda zai aure ta ba yana zuwa ya ganta shikenan shine ai muke kira ta kabihi a ƙasa Hausa ko shine su kuma Larabawa yan akida suke kira sihiru ta'til zawad bazawari ko saurayi yana zuwa da ya kalle ta kawai shikenan gobe ba zai sake dawowa ba ko sihiru takhyil an kashe ka a aure sai ka je dan sihiri ya maka kana zuwa ka shiga ɗakin ango yana zuwa shiga ɗakin sai ka ta zama zaki ko kura ko kuma diya ga jikinta da wani irin gashi ko kuma diya yana tsima da ya kusance ta ko kuma arab yana zuwa sai sadu da ita sai gindin shi sai ta zama kamar jaririn da aka haifa yau duk gashi nan kafirci ne fa kuma duk waɗannan nan da kuka gani gashi nan suna ta yi amma sai ka ji an ce ai babban malami ne ko kawa'idi bai iya biyawa ba fa asirin kawai suka iya su Allah ya kiyaye qauluhu wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi da yace din nan duk wanda ya rataye wani abu to za a danganta shi za a wakilta shi ga wannan abu din ai man ta'allaqa qalbahu shay'an wanda ya rataye zuciyar shi da wani abu bi haisu ya tawakkalu alaihi yadda zai zama ya dogara da wannan abun wayar juhu yana fatan wani rahama a wurin shi wakkalahu Allah ila zalika shay sai Allah ya danganta shi ya rabu da shi ga wannan abun shi yasa ko mutane ne kai kawai kana son ka faɗi abin da mutane za su yarda da kai ne ko sai Allah ya danganta kai rabu da kai ga mutanen sai an ji tsakanin kai kullum kana gaya mutane abin da za su ji daɗi a ce a ai shi wani ba ruwan shi wa'azin shi daɗi falala za a yi ta faɗi sai Allah ya zare hannun shi kana nan sai an ji ku tsakaninka da mutanen shi yasa duk abin da za ka yi kawai wa za ka duba Allah maɗaukakin sarki za ka duba ina fatan mun gane wannan idan ka sami yarda Allah lahidin mutane in sun yi fushi da kai aikin banza ne saboda ibn al-mubarak ya ruwaito hadisi a cikin littafin shi az-zuhud war raqa'iq annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda ya nemi yayi abin da mutane za su yarda da shi ya fusatar da Allah sai Allah ya wakilta shi ga mutanen duk wanda ya nemi yin abin da Allah zai yarda da shi mutanen ko sun ki shi kin da suka yi mishi ba zai cutar da shi ba mun fahimci wannan ko ma'ana duk abin da zaka ka nemi yarda Allah kawai Allahu wa rasuluhu ahqqu an yardahu in kanu mu'minin duk an karanta cikin Qur'ani kuma mai ahlari yayi magana ko akan ka nemi yarda Allah kawai to amma sai ga a mutane kana tunanin menene zaka faɗi mutane su yadda da kai su baka kuɗi su biya maka kujerar maka kowa da ya ga mana an baro kowa daga aikin maka ba malaman ba ba masu biyan ba ko Allah ya kiyaye fa in ta'allaqa al-abdu ala rabbih wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu rabbi kulli shay'in wa malikihi wakkalahu ilaihi fakafahu yace idan bawan Allah ya dogara ga ubangijin shi Allahn shi, shugaban shi, wanda yake jibinta al'amarin shi, wanda Allah shi ne Ubangijin komai kuma shi ya mallaki komai, sai Allah ya ainihin wato zama wakilin wannan bawa na Allah, faka fahu, Allah ya isar mishi duk abin da yake so, wawakahu, Allah ya tsare shi, wa hafizahu, Allah ya kiyaye shi, wata wallahu, Allah ya jibince shi da nuna mai kauna da soyayya. Wa ni'mal maula, madalla da kasancewa Allah shine majibincin al'amari wa ni'man nasir kuma madalla da kasancewa Allah shine mataimaki kama qala ta'ala kama yadda Allah yake alaysa Allahu bikafin abda yanzu nan Allah ba zai iya kare bawan shi ba Allah ba zai isa wa bawan shi ba Allah ya isa ya kare bawan shi ko wa man ta'allaka ala sihiri wanda bi ya rataye zuciyar shi akan sihiri wa shayatin da shaydanu wakkalahu Allahu ilaihim sai Allah ya danganta shi gare su fa ahlakuhu fi dunya wal akhirah sai su halaka shi a duniya da lahira ku kalli duk wanda ke zuwa wurin malaman tsubbu din waɗannan malaman sai sun tsiyata shi a nan duniya da farko tsiya ta farko da za su fara tsiyata shi sai sun raba shi da imanin shi sannan tsiya ta biyu sai sun tsiyata shi abin da ya mallaka na duniya sai sun tabbatar ya ƙare sannan ranar lahira kuma ya fi kowa asara Allah ya kiyaye wa bil jumla mala yace a takaice dai faman tawakkala ala ghairillah wanda duk ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ka'inan man kana kowane ne shi ko ka dogara gare shi wakkala wakila ilaihi sai ainihin wato Allah ya danganta wakkala ilaihi sai Allah ya danganta shi zuwa ga wannan din wa atahu sharru fi dunya wal akhirah min jihatihi muqabalatan lahu bi naqidi qasdihi ya ce duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba kowane ne sai Allah ya danganta shi ga wannan wanda ya dogara gare shi kuma sharri na duniyan nan da lahira ya ta zuwa mishi tun a nan duniya har lahira ta ɓangaren wannan da ya dogara gare shi ɗin saboda ya zama sakamakon wannan nufi nashi ma'ana ka ki dogara ga Allah ka dogara ga wannan ko to madadin ka samu alheri sharrin da ka nufe shi da shi shi ma ainihin shine abin da zai zo gare ka dan ka dogara ga wani sharri ne ko to sharri ne zai ta bullowa ta hanyar shi وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول yace wannan ita ce hanyar da Allah yake bi wajen bayan shi kuma babu wanda zai iya canza ta kuma wannan ita ce al'adar Allah game da bayan shi da suka saba mishi kuma ba wanda zai iya kawo wata ba ita ba anna man yatma'ana anna man yatma'anna ila ghairihi duk wanda ya ainihin samu natsuwa ga wani wanda ba Allah ba aw wasiqa biswahu ko kuma ya amince da wani wanda ba Allah ba aurakana ila makhluqin ko kuma ya karkata zuwa ga wani abokin halitta yudabbiruhu ya zama wannan abokin halitta ne yake juya shi wallahi akwai wanda yake malamin tsibbin shi zai ce din rana kaza kakka je kasuwa kuma ba zai je ba ce din ranar juma'a kakka je kasuwa saboda haka duk cinikin da yake ranar juma'a zai haƙura akwai wanda za a ce mishi kar ka sake rana ta bullo kana gida to duk yadda zai yi zai je fara buɗe kasuwa ko da sai karfe goma ne irin kwastomomin shi za su fara zuwa su za su rinka juya al'amuran shi kawai irin waɗannan malaman abin duk da suka ce mishi za su iya haramta mishi nau'i na tufafi ma sai kakka rinka sa iri kaza kakka rinka sa iri kaza kuma ba Allah ya haramta ba kuma shi ya yadda din to duk wanda ya danganta kanshi ga wani abokin halitta yana jujjuya al'amuran shi ajrallahu ta'ala lahu bi sababihi aw min jihatihi khilafa ma allaka bihi amalahu ya ce ainihin wato sai Allah ya gudanar ta sababin wannan ɗin ko kuma ta ɓangaren shi saɓanin abin da ya rataye gare shi ko kuma ya sa ya karkata gare shi wa hadha amrun ma'lumun bin nassi wannan dai abu ne wanda yake an san shi a nassance kowa ya tabbatar da haka wal iyan da kuma a ido kowa ya gani da idon shi ka dubi duk waɗanda ke zuwa wurin bokaye da 'yan tsibirin nan ka kalli yadda rayuwarsu take karewa sai sun zo sun fi kowa nadama bukatunsu ba sa biya wa man ta'ammala zalika fi ahwalil khalq bi ainil basira mala yace duk wanda ya lura da irin waɗannan al'amura game da halayen halitta da ido na basira annafiza basira wadda take ainihin mai kaifi ra'a zalika ayanan zai ga wannan ido da ido in ka tsaya ka lura za gani sosai ka lura da duk masu zuwa wurin boka din nan za ga ƙarshen rayuwarsu sai sun fi kowa asara kuma fa duk wanda ya je wurin boka jama'a manzo Allah yace sai ya kwan arba'in yana sallah ba a karbi sallar shi ba kuma da za ka ƙi yin sallar kuma kwana uku sai a kashe ka saboda haka dole za ka yi sallar amma ba za ta karbu ba imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi mun fahimci wannan saboda haka zuwa wurin boka ko ɗan bori ko ɗan duba ko mai bugun ƙasa duk waɗannan al'amuran kafirci ne ba musulunci ba ne Allah ya kiyaye to in ya zama zuwa wurin boka kafirci ne shi kuma boka fa wa huwa a haƙƙo bil kufuri shi ya fi cancanta da ya zama kafiri kenan mun gane wannan ko wa fa'idatu hadhihi jumla yace fa'idar dai wannan jumla da ke magana akan cewa duk wanda ya rafe da wani abu ma ko بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساهر معنى ون جملة أكاوت